sa da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa bayan Allah masu daraja insha Allah za mu tunatar da kawunan a cikin waɗannan yan dakikoki dangane da wani wa'azi da ɗaya daga cikin magabata ya yi wa mutanen zamaninsa ana kiran shi da ibrahim ibn adham wata kisa ce mashuriya ta zo cikin littattafan musulunci sanannu an tambayi ɗaya daga cikin malaman hadithi dangane da ingancinta sai yi la'akari da kasance wata a cikin littattafai a waɗanda suke sanannu ya ce wannan yana nuni da tana da tushe ya kawo da cikin tafsirinsa da al'imam al-ghazali abu hamid alaihim rahmatullahi jami'an shi ma ambace ta cikin littafin malaysia duka sun ambaci cewa a wato kamar da mu ake sun ambaci cewar wataran ibrahim ibn adham alaihi rahmatullah ne daga cikin magabata ya shuɗe ya wuce ta cikin kasuwar basra sai mutane suka taru domin gaisawa da shi da ganawa da kuma tambaya cikin abin da suka tambaye shi wani ya ce ya imam ma lana nad'u fala yustajabu lana kai ka ce da mu ake yanzu ya kai jagora mun koyi cikin sha'anin addini da rayuwa ya ce me yasa wasu lokuta muka roƙi Allah madaukakin sarki amma ba ma ganin amsa ba a amsa mana roƙi Allah madaukakin sarki ya halakar da azzalumai sai ka ga ba su halaka ba roƙi Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana wata masifa sai kaga kamar karuwa take yi roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wani abu sai kaga bai samu ba bayan kuma subhanahu wata'ala ya ce ku roƙe ni zan amsa muku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci addu'a wajaje da yawa ce in dai musulmi ne ya daga hannunsa ya cika sharuɗai na karɓan addu'a ya zo da ladubba to ba zai dawo da hannunsa wofi ba suka ce to amma wasu lokuta muna gani muna roƙo ba amsa mana sai ba su amsa da cewa li anna qulubakum mayyita yace domin zukatan ku a mace suke rayayya zuciya idan ta yi addu'a Allah madaukakin sarki yana amsa mata ma'ana samun amsan ne gurgudan yadda zuciya take gurgudan yadda ta damfaru da Allah gurgudan yadda tauhidi ya kamata wasu bayan Allah suna yi ake amsa musu wani lokaci Allah madaukakin sarki yakan rike amsar ya jinkirta ta domin kyauta mai girma da yake so ya baiwa bawa sai suka ce malladi a mataha menene ya kashe zukatanmu da ya sa idan muka roƙi Allah maɗaukakin sarki ba maganin amsa ya ce asharatu umur ababe ne guda goma su ne kuka aikata sannan shi ya sa zukatanku suka mutu suka ƙeƙashe suka bushe shi sa idan kuka roƙi Allah madaukakin sarki wani lokaci sai ku ga kamar babu natija yace abu na farko kun san Allah madaukakin sarki walam tuaddu haqqahu amma kun ki ku sauke nauyi na Allah madaukakin sarki akan ku hadisi ingantacce ya tabbatar da cewar haƙƙin Allah madaukakin sarki akan bayi an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a shine su bautata mai kada su yi tarayya da shi cikin bauta da ko mene kowane irin abu ne yace wannan shine laifi na farko da kuka yi wa Allah madaukakin sarki kun san Allah amma kun ki ku ba da haƙƙi na Allah subhanahu wataala wannan haƙƙi na Allah madaukakin sarki da ake kira tauhidi shine komai a cikin rayuwar musulmai inda za mu tabbatar da tauhidi da duk abin da muke kokawa sai Allah madaukakin sarki ya raba mu da shi Allah zai amintar da mu Allah subhanahu ta'ala zai wadata mu Allah madaukakin sarki zai mana komai da zamu samu natsuwa gurgudu a cikin wannan duniya da zamu bauta da zamu bautata masa mu rayu sannan mu samu cikakken aminci a lahira domin cikakken aminci sai a can nan ba a samun cikakke sai dai ana samun aminci gurgudan yadda aka bi Allah gurgudan yadda aka tabbatar da tauhidi a cikin zakata gurgudan yadda aka aiwatar da shari'a ta Allah subhanahu ta'ala. ya ce wannan shi ne abu na farko da ya sa wani lokaci sai ku yi taro ko ba za a amsa muku ba domin zukatan akwai wani abu na shirka tattare da su akwai wasu ababe na bidi'a ta tare da su sun tuna ce da sabon Allah madaukakin sarki akwai tsatsa irin waɗannan zukata ba sa samun biyan bukata madaukakin sarki shirin da mu yace abu na biyu kuna raye cewar kuna kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma walam ta'malu bi sunnatihi kun ki ku yi aiki da sunnarsa duk da ana tutiya har wasu suna jifan junan kuna jifan juna da cewa waɗancan ba sa kan sunna waɗannan suna kan sunna wannan yayi kaza wancan ya ce mai ba daidai kai ba bid'a ce wannan ya ce a'a ba haka bane amma idan aka zo a zahiri ayyukanmu su ne za su tantance waye yake ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam domin da ƙauna da biya abin da suke tafiya tare ko dan kan ka kaunace ai kowa ya san me yake me yake yi dan kaunaci mace kowa ya san me ake yi mata duk abin da ka kaunace shi a duniya kana biye masa wato kana yin abin da yake so ko da dan uwanka ne mutum ko da dan uwanka ne dan adam ina kuma ga Allah madaukakin sarki da manzansa yace kun ce kuna kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam amma kun yi halin riga da sunnarsa ka kai mamaki dangane da wannan zamani namu waɗanda suka furaya cewar sun fi kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi sun fi kowa yin nesa da sunnarsa kauna ce mujarrada kauna irin ta wadda musulmai ba za su ce ka yadda isa zai cece ka ai ta duk kake so Allah ya dai ba za ka tabe ba to wannan kauna ce ta ƙarya ko da rayuwar ta ƙarya ta haka domin duk wanda ka kaunace shi kana biye mai kana mai abin da yake so sai kuma ka ce kana kaunar Allah amma duk abin da Allah yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk dokar da ya bayar kai ne farkon wanda zai mata karar tsaye yace wannan shine abu na biyu da ya kashe muku zukata ya sa idan kuka roƙi Allah maɗaukakin sarki ba kwa ganin amsa saboda haka bayan Allah subhanahu wa ta'ala mu gane idan ka haɗa wannan da ayatul imtihan kamar yadda malaman tafsiri suke ambatawa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim in har kuna kaunar Allah maɗaukakin sarki da gaske ku bi ni shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisai da tu ce iman din ku zai cika ki da bibita ne a yayansa akan yayansa akan duniya da halin gabaki da wannan sai ajma'in saboda haka wannan ma'auni da bakunan su ba cewar mu muna kaunar Allah su sa kaunar Allah mu muna kaunar Allah muna son Annabi sallallahu alaihi wasallam su wani ba sa son shi wannan wannan duk magana ce kowa zai iya faɗa amma ayyukan mu su suke gaskata mu ko su karyata mu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to kun ga wannan shine magani na biyu dangane da yanayi da muke ciki a koma a waiwaici sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ayi aiki da ita za mu ga yadda Allah madaukakin sarki zai yi da mu za mu ga abin da Allah madaukakin sarki zai mana ba komai bane sai kwatankwacin abin da Allah madaukakin sarki ya yi wa sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn kathirin ya kawo karkashin wa'adallahu lana amin wacce da take so dole lokacin sarki ya dace da ku na uku yasa kuke roƙon Allah ya sarki baya kan yace ka ko ana wala ta'malu bi kan alqur'ani ga yawan hajjata ga sauka sai ayi sauka ɗari kaza sauka dubu kaza sauka raba amma kun ki ku yi aiki da alqur'anin ku ne duk ayoyin sarki ku ne sai wasu motoci ku ne kaza amma kuma aiki da abin da ayoyin sa shine abin da ya gagara mu ne musulmai babu a cikin auratayya babu a cikin aikin gwamnati babu a cikin rayuwa sai abin da ba a rasa ba to ta yaya za ku zo ku roƙi Allah madaukakin sarki ku ce kuma ya amsa muku wannan magabacin ya ce wannan shine abu na uku kenan mu koma duba wannan alƙur'anin abin da ya halatta mu halatta shi abin da ya haramta mu haramta shi abin da ya kwadaitar mu aiwatar gwargwadon abin da za mu iya Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu bature ne da ya karanta alkur'ani ya ga abin da yake ciki ya ce ya za a yi al'ummar da take da irin wannan littafi ta tabi ta kasance cikin talauci ta kasance cikin fatara su ne yaƙe-yaƙe su ne masifa ne kashe kuma da yin littafi to amsar ɗaya ce suna karantawa amma ba sa aiki da shi allah maɗaukakin sarki da ta ce abu na hudu da ya sa kuke roƙon allah maɗaukakin ya amsa ya ce a kan ni'amallah walam tu'addu shukraha ku ne kullum kuke cin ni'imomi na Allah madaukakin sarki kuke rayuwa a cikin su kuke jujjuyawa amma kun ki ku ba da haraji na godiya a wannan ni'imomi Allah subhanahu wataala wani aka sanya shi a oxygen bayan wani lokaci ya farfado ya dawo cikin hayyacinsa sai aka ce zaka kawo 500 kuɗi irin na ƙasarsu sai fashe da kuka likita ya ce ba kuka za ka yi ba idan ba ka da shi faɗa sai ce yana da shi fiye da haka ma zai iya biya ce amma abin da ya sa shi kuka shi ne da yana shakar Allah maɗaukakin iska ta Allah maɗaukakin sarki a kyauta yau kuma an zo awa ɗaya aka ce mai ya ba da ɗari biyar a cikin awa guda aka sa mai sha iska wacce take sina'iyya dan adam ya rike ya tattale ta aka zo aka taimake shi da ita wajen numfashi aka ce ya biya wannan kudin yace yana kuka ne akan ni'imar Allah madaukakin sarki da ya rayu cikin ta a baya wanda bai fadaka da ita ba wallahi bayin Allah ji da jikin adam ya konawa ya wani sai ba balana wadan yace kuna cin ni'imomi na Allah madaukakin sarki kuna rayuwa a cikin su amma kun ki ku gode wa Allah madaukakin sarki a kansu yace ta yaya za ku roke shi ya amsa muku ni'imar shi ya baku yace ku gode mai in kuka gode mai zai baku lada kuka ci kuka ki ku gode shi sa ɗaya daga cikin magabata wani ya zo ya ce mai ya koka mai yadda zuciyarsa ta bushe ta kekashe sabon shedan ya mamaye shi yake cewa me za ka faɗa min domin in kame a barin aikata sabon Allah madaukakin sarki sai ya amsa mai da cewar yace idan kana so ka saba Allah madaukakin sarki yace ka aikata amma kar ka saba Allah madaukakin sarki alhalin kana cin ni'imomin sa yace ai ban isa ba yace to kana cin ni'imomin ba za ka ji kunya kai ne kake kewayawa a cikin ni'imomin na Allah madaukakin sarki amma ka saba mai yace in kana so ka saba wa Allah je ka yi amma kar ka saba mai a inda yake kallon ka yace Allah yana kallon komai basirun bima ta'malun yace to ka san Allah yana kallon ka amma kake yi yace in zaka saba Allah madaukakin sarki kar ka saba mai a cikin wannan duniyar tashi yace ai ban isa ba ina zan je yace to ka san duniyar ta Allah ce amma kake saba mai a ciki yace in kana so ka saba wa Allah madaukakin sarki je ka aikata abin da kaga dama amma in mala'ikan mutuwa ya zo ka kore shi ya dauran kai yace ban isa ba yace ka san baka isa ba kuma kake aikata abin da kake Allah madaukakin sarki ya shirye da mu yace abu na biyar kun ce lallai shedan abokin gaba ne a gare ku kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa muku inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa ku rike shi abokin gaba amma walam tukhalifu sai kuka ki ku saba wa shaytan shine jagoran ku shine limamin ku shi yake jan ku yake kai ku duk inda za ku je amma a cikin sallolin ku kuna la'antar shaytan kuna la'antar yahudu kuna la'antar nasara amma kuma ayyukan ku aikace irin ayyukan yahudun ne da nasara to kaga mutun yayi kaffa kaffa kada la'antar da yake yi ta dawo kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu yace abu na shida kuna cewa innal jannata haqqun wa lam ta'malu laha kullum kun cika ba kunan ku da cewar aljanna gaskiya ce Allah madaukakin sarki ya halicce ta ya tattale ta ya sa kaza da kaza da kaza a cikin kamar yadda alqur'ani da sunna suka tabbatar yace amma kun ki ku yi aiki domin ta ana cewa Allah ya ba mu aljanna kuma ku ne masu cewa amin ba a shiga aljanna da amin da ayyuka ake shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya datar da mu domin kowa zai iya cewa amin amma ba kowa ne ya iya aiki ba sai an yi aiki sai a zo a biyo aikin da amin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba amin amin suka yi ta cewa ba ba fata bane laysal imanu bitamanni wala bitahalli walakin shay'un waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal imani ba burace burace bane sannan imani ba ado bane kamar riga da sauransu ya ce wani abu ne da ya ɗarsu a cikin zuciya aiki na ɗan adam ya gaskata wannan shi ne imani Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ɗin ya ce abu na bakwai daga cikin dalilan da ya sa yawa yawan lokaci za ku kuna roƙon Allah baya amsa muku ya ce kun ce wuta gaskiya ce amma walam ta harubu min ha ba ku guje mata ba duk abin da kuke aikatawa idan aka zo za a ga ayyuka ne da Allah da manzansa suka ce masu aikata irin waɗannan suna kan hatsarin shiga wuta ce shi ne abin da kuke aikatawa to ta yaya za ku dawo ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce ku ya halicci wutar ya ba ku dama da iko da irada na zabar ayyuka na kirki ko kuma waɗanda suke aka san su ku saba mai sannan kuma ku zo ku ce zai muku abin da kuke so la yunalu ma inda Allah illa bi ta'ati ce ba a samun abin da yake wajen Allah madaukakin sarki na duk wani abu na ni'ima da abin da dan adam yake buri yake fata sai in an yi wa Allah madaukakin sarki biyayya mutum dan uwanka baka yi saka mai dole ba sai ka mai abin da yake so ya ji daɗi ya ɗauka daga abin da Allah madaukakin sarki ya bashi in Allah ya so ya baka na kuma ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce ku tabbatar da tauhidi duk abin da kuke so a rayuwar nan zai ba ku amma ku ji ku tabbatar kuma ku dawo kuna addu'a ku ne alkunut ku ne wane ne duk kafin a yi waɗannan ababe a koma a gyara ayyuka wata irin zuciya take wata irin zuciya ce take alkunut din wani harshe ne yake wannan alkunutin wani irin mutum ne yake wannan addu'ar shine abin dubawa ba wannan addu'ar da kake yi ba Allah madaukakin sarkin da mu addu'a a bar so ce a kowane lokaci wanda baya addu'a alama ce ta girman kai Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin sai ya kaskantar da shi amma kuma gabanin addu'ar mai aka ce a yi falyas ta jibuli ce su amsa kira na inji Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyu hallabi na amanu su ta jibu lillahi walin rasuli ida da afin lima yi sannan in kuka zo addu'ar akwai ladubba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kiyaye ana kiyaye waɗannan ababe duk addu'ar da aka yi ta aka cika sharuɗa sannan aka kula da ladubban wannan addu'ar lokacin da za a yi ta ita ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan uku zai faru ko dai a baiwa mutum abin da ya roka ko kuma a jinkirta mai da ita a mayar mai da ita ta zama to lada a gidan lahira da zai farin ciki a can wanda wannan ya fi lokacin da mutum ya je lahira zai gane haka ko kuma Allah madaukakin sarki ya tunkuɗe mai masifu da bala'o'i da aka kaddara za su auku gare shi gwargwadon abin da ya roka saboda haka bayan Allah kafin a yi addu'a mu dinga tambayar zukatan waɗanne irin harasa ne suke addu'a harasan da ba su da aiki sai karya waɗanda irin zukata ne suke addu'a zukatan da akwai shirka a ciki zukatan da akwai bidiya a ciki zukatan da suka cika da sabon Allah subhanahu wata'ala zukatan da suke rafka ne hatta lokacin da suke addu'a Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu yace sai abu na tara daga cikin ababen da suke janyo Allah madaukakin sarki yake amsa addu'a daga bayinsa yace kuna cewa innal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu kuna cewa mutuwa gaskiya ce amma kun ki ku yi mata tanadi kun ki ku yi tattali to wannan ilimin bai amfani bai amfani mai shi ba in ka yadda abu zai same ka kuma ba makawa sai ya tarar da kai me yasa ba za ka yi mai shiri ba to amma haka muke rayuwa yace sai abu na goma abu na tara in tabahtum min an-nawm kuna farkawa daga barci amma sai ku shagalta da aibi da laifuffuka na wasu mutane ko kuma ku take naku ku danna naku wani lokaci abubuwan da ku kuke aikatawa ya fi na wasu amma sai ku ce wane ya yi kaza su wane sun yi kaza su wane su suka yi barna kaza su wane su suka janyo masifa kaza amma fa wani lokaci za ka same shi mazinaci ne yana lalata 'yan mutane a cikin unguwa za ka samu azalimin ɗan kasuwa ne za ka samu mutumin banza ne za ka samu mai cin hanci ne za ka samu mai kaza ne amma shi ne yake zuwa yake zagin wasu wannan magabacin ya ce sai ku farka daga bacci ku ɓoye laifukan ku danne amma kuma ku dinga lissafo wani ya yi kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza farkon nadama farkon a tuba shine nadama mutum ya da ya aikata laifin tukunna sannan kuma a lokacin ne zai nemi hanyoyi na gyara amma mutumin da idan aka zo aka ce wani kana aikata kaza ya ce ai abin da muke yi da sauki inda ba na shirka ai abin da nake yi da sauki waye faɗa maka ka ce la tanzur ila sigari dambi walakin yanzur ila azamati man asaitahu kada a dinga kallon kankantar laifi a dinga kallon girman wanda aka saba mai subhanahu wataala yace sai abu na goma na karshe da fantum mautakum walam ta'tabiru bihim kuna binne mamatanku ku kai da safe ku kai da rana ku kai da daddare a wani yini a gayyace ka janaza kusan so biyu ko sama da haka ya ce amma babu ruwanku kamar ba ku kuke binnewa ba kamar ba ‘yan uwanku kuke binnewa a cikin ƙasa ba kamar ba ‘yan uwanku ne kuke rabuwa da su ba kamar ba wannan ba ita bace makomarku kamar wannan wajen ba shi bane gida na ƙarshe ya ce waɗannan ababe guda goma su ne suke hana Allah maɗaukakin sarki ya amsa muku addu'o'i Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu saboda haka bayan Allah idan kuka ji malamai suna magana tauhidi tauhidi tauhidi shine komai a cikin wannan addini namu na musulunci cikin hadisin Abdullah ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya an gina musulunci akan ababe biyar ginshikai biyar ginshiki na tsakiya wacce ita take rike sauran da yake rike sallah azumi zakka aikin haji kalma ta la ilaha illallah duk yadda mutum ya kai ga kawata da kyautata waɗannan ababe idan la ilaha illallah akwai matsala a ciki to zai zai sha mamaki a gaban Allah ranar tashin alkiyama saboda haka wannan tauhidin da ake faɗa da aka fara musulunci da shi shekaru goma sha uku a garin makka ba a cewa kowa ya komai ba tauhidin ake ta gyarawa sallar ma raka'a biyu aka ce ayi da safe ayi biyu da yammaci ba a ce ayi azumi ba ba a ce a bada zakka ba ba a ce ayi sauran rukunai na musulunci ba tauhidin ake ta gyarawa wannan tauhidin shine abin da ake wasa da shi kuma rashin tauhidin shi yake janyo mana matsaloli da duka muke fama da su Allah madaukakin sarki ya dantar da mu saboda haka bayan Allah mu koma mu duba zakatanmu abinda Allah madaukakin sarki ya hana abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce a fidda shi daga cikin zuciya a fitar wallahi ka aikata hakan ka roki Allah madaukakin sarki da kai idan ba za ka samu amsa ba mu cakuɗa rayuwarmu da bautar Allah madaukakin sarki akwai ibadar da take ibada ce mafi sauki amma tana mana wahala domin Allah madaukakin sarki ya san da yawa ba da gaske muke ba ibada ta zikiri kuna hira zaka iya zikiri kana wajen kasuwanci zaka yi zikiri kana ofishi zaka yi zikiri baka da lafiya ma zaka yi zikiri in dai hankalinka yana tare da kai amma mutum nawa ne suke aikata wannan suke ka cakuɗa rayuwarka da ambatan Allah da alƙur'ani ka ga abin da Allah maɗaukakin sarki zai yi maka Allah ya datar da mu Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu Allah ya daidaita mana al'amura a cikin wannan ƙasa Allah ya shirye da mu da shugabanninmu gabaki ɗaya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ونسأل الله عظيما منا أن ينصر الحق وأهل السنة ونسأل الله ختام الحمد لله ختاما وابتداء ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه التابعين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائلا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله
wa'anda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya akwai wa'anda suka ziyarce mu sallar juma'a a wannan ware akwai ciyaman na wannan karamar hukuma ta mu ta Katagum muna tare da shi a wannan ware Allah ya mai da shi gida lafiya tare da tawagarsa sannan kuma akwai yanzu fadakarwa wanda kungiyar likitoci ta wannan jiha tamu mai albarka wayanda suke aiki a Federal Medical Center Azarai akwai gabatarwa da za su yi yanzu ta hanyar da za su koya wa mutane yadda za a kawo taimako na gaggawa a waɗanda kuna tare da su sai ciwon zuciya ya kama su heart attack ko mutum ya suma ko wani abu dai jinya ta gaggawa wanda kafin a je ga ma'aikatan lafiya kuma zai ɗau lokaci to za su koya mana yanzu a nan waran yadda za a biyo mutane taimako na gaggawa yayin da wata jinya ta samu mutum allah ubangiji ya ƙara wa kowa da kowa lafiya Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi satin da ya gabata an samu naira dubu shida da ɗari uku sannan wannan satin ma dai ana neman taimako kamar yadda muka sanar yan uwa ban mu ruwa a masallacin nan suman mu ya lalace a garin janyo shi kuma ya fada cikin rijiyar kuma rijiyar abinan bohul ce an gagara zaro shi wanda wannan ya sa sai an sai sumo a masallaci yau kusan wata biyu dai babu ruwa a masallacin nan da fatan za a ba da haɗin kai waran taimakawa don a sami wannan wa'azin yau na zon ne za a yi shi a garin katagun mai kaba da ke karamar hukumar zaki da fatiyan wa za su ba da ikon halatta likitoci in suna kusa sai su gabato don su koya wa mutane wannan hanya dabaru da za a kawo taimakon gaggawa ma wa wanda jinya ta same su allah ubangiji ya saka da alkhairi